والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يلس الله الأرض ومن عليها سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi wanda ya dace da sha hudu da wata na sha'ban hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin maka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu shekara arba'in da biyar wanda ya dace da ashirin da hudu da wata na biyu watan fabrairu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu idan tarihi ya inganta ci gaba da karatu a wannan majalisin namu na karatun hadisi wanda muke karatun umdatul ahkam kowane mako a wannan masallaci na darul hadithi da yake wannan unguwa ta tau a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda yau za mu tashi darasi na arba'in da ɗaya a jerin darussan da muke gabatarwa na watan wannan karatun da ummatul ahkam na kowane mako wanda kuma in Allah ya kaddara shi ne darasin da za mu tafi hutu a kansa kuma sai bayan Ramadana insha Allah muna bata wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya muna albarka cikin wannan wata na Sha'ban da kuma nuna mana watan Ramadana lafiya kuma ba mu ikon azinta Ramadana jin lafiya ya hore mana abin da za mu ci har mu ciyar Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da muna cikin kitabul buyun babi wani littafin cinikayya mun shiga duniyar kasuwanci a wannan littafin wanda kuma shi ne littafin babi na na bakwai a jerin karatun da muke yi muna a lamba hadisi ne lamba na ɗari biyu da hamsin da hudu a wancan satin wanda mun riga mun karanta hadisi babu bukatar mu ƙara maimaita maganganun da muka karanta sai mu dora kan hadisi na gaba قالت الحديث الرابع والخمسون بعد المئتين hadisi na ɗari biyu da hamsin da hudu hadisi na ɗari biyu da hamsin da hudu an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an samu daga abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yarda abdullahi kamar da muka sani sahabi ne mahaifinsa ma sahabi ne sai a yi musu addu'a ta allah ya ƙara musu yarda ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naha عن بيع حبل الحبلة من ذن الله صلى الله عليه وسلم ما أيكن الله كنه يا يهني أكن تنكين تنكين تك أنا ذن الله يا هني تنكين تنكين تك وبين جهوسات أنا أي تنكين أبن دكي تنكين تكين دبح kun gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana duk abin da yake yana ciki bai bayyana ba ba san namiji ba ne ko mace dan tawaye ne ba ba a ganewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan kasuwanci kai cikin abin da yake cikin cikin dabba kini na sayi abin da ke cikin wannan dabba kuma a'a sidamin dabba ka ce a in kana saya sai dai na shir maka da abin da ke cikin ta me ke cikin ta ba sai ne wato manzon Allah sallallahu ya hana wannan cikin ina fatar mu mun fahimta mun gane ko masha Allah ah yace wa kana bai'an yatabaya'ahu ahlul jahiliya wani kasuwanci ne shi wannan da mutanen jahiliya suke aiwatarwa kafin zawar musulunci ana irin wannan kasuwanci mutum ya ci cikin abin da ke cikin cikin dabba daga musulunci da ya zo sai ya kare saboda me hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada akwai hikima da dama a ciki kasancewar ba a san abin da ke ciki ba ina fatan mun fahimta to wannan zai sanya shi wanda ake saya ya zama to an cutar da shi kuma ka sai abin da baka sani ba usinki ya hana kinki da mun yi bayani a cikin al-buyu'ul muharrama kasuwancin da musulunci ya halanta a yi yace wa kana ar-rajulu yabta'u al-jazura ila an tuntaja an-naqata mutun yana saye mutun a jahiliya kenan za a samu mutun da zai saye al-jazur al-jazur shine watan duk abin da ya shafi raƙumi namijinsa ko matarsa to ana dan anan maganar ana maganar ne akan taguwa mutum zai sayi taguwa ila an tuntajannafatu har zuwa lokacin da ita taguwar za ta haihu ma'ana akwai wanda zai sayi taguwa ai cikin taguwa a sallama masa sai ya rike kudin ba zai bayar ba sai in taguwar ta yi ciki mabanta wasu ka ce a'a abinda ake yi da nan shi ne a yi cinikin ita a yi cinikin dabbar da ba a san ne ba wannan shi ne ana nihin an ake nufi duka yana dokar ma'ana guda biyu ko ya zama to cinikin abin da ba a sani ba ne ko kuma a'a an yi ciniki an tsaye da cinikin dabbar amma ba za a ba da kuɗi ba sai lokacin da wannan taguwar ta haihu yoshi za ta haihu a ka'ida ta kasuwanci kuma akwai buƙatar ka san lokacin da za a baka abinka bashi ne ka zo ka to bai halitta a shari'a ba a ɗabi'a da muke ba a shari'a da cewa na ba ni bashi har da kaka dole lokaci zan sami nan da wata lok wata kaza saboda kakan har yanzu ai bayan kaka muke aiko har yanzu muna bayan muna bayan kaka ko ba ta da iyaka ko ka ce musu wani ba ni har bayan sallah a'a kar ka yarda bayan sallah wani lokaci ai akwai wani da aka taɓa bani labarin wani da ya ba wani bashi da ya bika masa bashi sai suke magana cewa bayan sallah zai ba zai ba sa zai kawo ala ana hituwa daga sallar da sai tura masa yaro sai a je a kawo ba sallar ta dace ba to kaga akwai bukatar a sa lokaci idan mun to gashi sananne ne to su a can mutum zai sayo watan taguwa ba zai ba da kudin ta ba sai ta haihu thumma tuntajul latifi batniha sannan abinda ta haifa shi ma ya girma ya haihu. Kun gane? Mun banci karatun? To lokacin za a siyar da ita. Ko kuma a ai kasance duka ana sayarwa ne, ko ya zama to an sayar masa ne, amma abin da za ta haifa na shi ne shi wanda ya sayar. Duka wannan an hana. Duka wannan an hana. ila aka ce innahu kana yabi'u sharifa yana sai da alkabira ce yana sai da babban yana sai da taguwa babba binataji binataji aljannain allati fi batni naqatihi da abunda waccan taguwa ta haifa sai ya ga baka taguwa sai ta haihu sai ta sai ta haihu to sai ya kasance wanda ya saida maka taguwar baka ba sa kuɗi ba sai da ta haihu abin da ke cikin ta ya haihu to in ka saida abin da ke cikin ta kuma sai ka ba sa kuɗin sa kun fahimta ba su ba gane an gane kai ne kaso tunkiya da kaso tunkiya bayan wata shida sai ta haihu amma da kuka cinikin baka ba wanda ya sayar ya sayar maka da ni ba da kuɗi sai dai kun ce kun yi ciniki ga shi jika kaza ya sallama maka ka ce to kudin ba yanzu ba sai ta sai tinke ta haihu sai ta haihu yanzu kuma sai abin da ke cikin ta shi ma ya haihu sannan sai ka biya wancan wanda ya sida maka eh inta in ta mutu ita taguwar kuma wasu ya sai ta za shi da shi kun fahimta wa kwara a nan wanda ya sayar to shi kuma musulunci ka'ida ce ama la darara wala dirara ba cuta babu cutarwa karka cutar kada a cutar da kai kada ka yarda a cutar da kai kuma kada ka yarda ka cutar da wani mun fahimci ka'ida kada ka kuskura ko da wasa ka cutar da ɗan annabi adam musulmi kai ko kafiri ne ma sannan kuma kada ka kuskura ka yarda kai sakaci kana kai ka buɗe baki a cuce ka in ka ga za a cuce ka to ka kare kanka musulunci ya baka dama mun fahimci karatun Allah ya dace da mu Daga abin da za mu yi doka a cikin wannan hadisi cewa duk wannan kasuwancin guda biyu, ka sai a sai da abin da ke cikin dabba ba a tsarin ka ce turkiya cikin ciki. Sai ce wani sayar min da turkiyar suka ce a'a in dai kana so zan sai da maka ɗan da ke cikinta. To ɗan da ke cikinta turkiya ce ko rago ba sani ba. Da ka ba a yi wannan kasuwanci. Ko kuma a'a ka ba da tinkiyar sai in ta aiwa sannan in kama kuɗi shi ma wannan ba a yi wannan abu. Ina ba da mu fahimci. yana da bambanci da kayan da mutum zai je ya doko kasuwanci ta kai kasa ya sai da ya hidda riba ya maida mawancin ba zai bane shi ma kansa in za a yi dole sai an sa an sa lokaci ka zo wajen mai shago ya baka a guru ka doko su an tsara maka su akan sari sai ka zo ka sayar to wannan lokacin da zaka sayar a sa lokaci sati guda zaka kawo amma a bar shi sai ka sayar kuskure ne sati ko sati biyu ko wata daya sai ku yi sai ku yi abin nan ku yi sharadi domin almuslimuna ala shurutihim duk inda musulmi yake yana akan sharadin sa da dan uwa idan kace to wane ni kayan da ina ganin nan da wata ɗaya zan yi sira sai to wane wata ɗaya ka rike min kuɗi gaskiya su ruku kwarai wata ɗaya yayi nisa to sati uku ne sai ta ba matsala kaga an yi sharadi akan sati nawa sati uku idan satin uku ya cika wajibi ne zai kawo kuɗi ko ya dai cike samu kuɗin ba sai a sake sabuwar yarjejeniya wannan haka ita ce kaida ta musulunci mun fahimta a kullum mu rike wannan kaidar almuslimuna ala shurutihim hikimar hana wannan nau'in kasuwanci jama'a saboda ko cutarwa akwai wani abu na kamar caci a ciki haka ne kuma akwai nau'i na cin cin dukiya ba bisa ka'ida ba tunda kai ba abinka abinka baka saya ba baka bada kuɗi ba kuma kana more abin ai kaga akwai ai shi yasa Allah ya halatta Allah ya halatta ta da da abin nan aka halatta ta ni da hikimar saboda mutum zai samu kuɗi bai wahala ba shi kuma ana son ka wahala kafin ka samu abu ya zama to kai wani aiki ne ka samu wannan abu Allah ya datar da jama'a mun fahimta masha Allah albabul albabul rabi' باب النهي عن البيع الثمرة قبل غدو صلاحها babi wanda yazo ya karantar da mu hani akan sayar da 'ya'yan itace kakin sinina kafin dan iccen ya nuna a sayar da shi me ake yi da wannan to mu ji hadisi qala ta al hadisu al khamis wa al 50 ba'da al 200 حديثي نقلي بيد حمسين تبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقى عبد الله بن عمر الله يقارى مسيحنا يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الله صلى الله عليه وسلم تبس نها يا هنا سيدي كاو توحيد يتي تبس من ذن الله صلى يا هنا عن بيت الثمرة حتى يبدو صلاحها أكم متن يا ya sayar da ‘ya'yan itace tsirrai har sai in ta nina, sai in ta kai. Kun fahimta, sai in ta biyan sun nina, sun yi in masu ja ne su yi ja, in masu yalo abin da masara ko yalo su yi yalo, kun sa ko wanda suka nina alamar rasu shi da su yi su yi yalo, yanzu misalin kamar shammam, kamar shammam ninarta ta yi na iya luko ta nila in ta ɗauki misalin kamar timati na tafeni ta yi ja haka ne ba shi da sauran itace kowanne da irin yadda yake nuna alamun yalina sai ce na halba'i'a manzon Allah ya halar da mai sayarwa kada ka kuskura ka sayar wal mushtariya kuma an hana mai saya kada ka kuskura ka saya kuma kada ka kuskura ka sayar wannan ya dauke ma'anar mutun ya mutun ya shuka gona ai shuki a gona gabanin kan amfanin gonar sai ka zo ka a ce ka sai da gawar ka nan gaba daya ba a haka ko ka sai da gurje ka nan gaba daya sai ne ka sa gurjiya ka noma bata kai ba sai ka sayar da ita to manzon Allah ya hana sai in ta ne in dai ba ciyawa bace zaka sayar masa da sunan ka sayar masa da harawa amma ba gujiya ba saboda baka san abin da ke ciki ko Ciyawar ka sayar masa ba laifi za a iya sayar ciyawa amma gujiyar to bata kai mana ko ko masara ta ta ta fara kara sai ka ce to bari ka saida ta a sai dai ka sayar da karan ba ba masara ba in dai da sunan iyan masara ne to ai ba su a filin ku ba su kai ba to ba a sayarwa ba su na ba ko ga su in ba su na ba to an hana wadda wannan zamanin da ake sa musu akwai takin da ake sawa a rubar da su sai zuwa lokacin da kimiyya da fasaha ta bunƙasa har ta kai ta kai yanzu kajin kaji an kaji za a iya sanya shi a na'ura ya kasar da shi haka ne ƴaƴan itace za a ciyar da su tun ba su nuna ba sai a rubar da su su nuna mun bayyana to har da wannan lokacin wannan wata mas'ala ce ne zaman kanta wanda malamai suka tattauna a kai Allah ya dace da mu al-hadith as-sadis wal 50 ba'd al-mi'atayn hadith na 256 an Anas bin Malik radiyallahu anhu daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naha an bay'i thimari hatta tuzhiya annabin Allah ya hada sayyidta iyan itace sai in sun nina mangoro bai nina ba yana cikin itaciya gashi nan bai bai sa yalo ba kasa sai ya yalo yake na ko to sai ka sayar da shi annabi ya hana kila sai ce wa ma tuzhi annabi menene kake da tuzhi sai ta nina kale ce hatta tahmarra aw tasfarra sai in tayi ja ko kuma tayi yalo قال شيء النبي الله يتي أرأيت إن منع الله ثمرة شين يا كake gani in har Allah ya tsayar da iyayen itacen daga nan ba gaba ba baya ba su ƙara ba Allah ya hana abin ya bunƙasa bima yastahillu ahadukum mala akhihi da mi dan uwanka zai bi dan uwansa zaka bi nasu dukiyarsa kai an marga an baka kuɗi ka je ka ji zaka buƙatar shi kuma ya sa kuɗinsa kuma abin bai ba Allah ya tsayar bai ci karatun kaga har yanzu dai labarara wala zirara wallahi azim da mutane su rike wannan ka'idar a zamantakewar rayuwar mu ko to ba wanda zai fitata a duniya sannan kuma ba wanda za a satar mata kaya ko ba wanda zai sata ba wanda za a kwara ko ba wanda zai kwaruwa mutane ba su fahimci al'amarin Allah bane saboda rashin sanin shi wayen Allah da mutun ya san waye Allah to akwai abin da ko biyan ka aka ce kai na laifi wallahi ba za ka iya ba saboda shi kullum mai imani yana tunanin cewa wannan abu fa in ya aiwatar a duniya idan aka je gaban Allah ba zai sha kyau ba to kuma me yi amfanin abin da za ka samu ka bude shi a gidan duniya ta dalilin wannan abin Allah ya maka azaba gobe a kiyama jama'a me amfanin su a ce ka moru da shi a duniya amma wannan abin ne maka silar Allah ya azabtar da kai wallahi abin ko har yanzu mafiya yawan mutane ba su gano abin da ake cewa azabar Allah ba har yanzu mafiya yawan mutane ba su fahimci abin da ake cewa azabar Allah subhanahu wa ta'ala ba musulunci na faɗa nakala anil anil ulama cewa musulunci yana tare ababe guda biyar daga ciki akwai dukiya dukiya ba don wasa bace ba a yarda ba ka bannata dukiyar ka kai kanka ba da ka bannata ta da bannata ta ba ba da kai tarzini ba kai albazaranci bal haramun ne ka dafa abincin da gidanka ba ya ce eh haramun ne abinci duk abinda in aka dafa sai an sa a shara an zuba a bola wannan dafa wannan abinci haramun ne ai daidai gurgudu saboda tarzini ne akwai walaɗantar da kuɗi a ciki ba bariki bace ka dafa abinci ga ilan kawai ka dan taba ka ci maka sannan a zuba cikin shara a bariki shine kai yadda manzon Allah ya karanta shi kenan ko in kai wannan kai bariki Allah ya daganar da kuma Allah subhanahu wataala ya sa mu yi lafiya wa jama'a har yanzu muna da saura daga cikin ma'anar wannan hadisi jama'a yawa musulunci ya hana wannan kasuwanci ne saboda maslahar wanda yake sayarwa wanda yake saya idan aka sayar maka da kaya ba su dina ba to kaga kamar an kware ka a cikin a wannan lokacin an kwarar da ki in ba yanzu da Allah ya ka akwai kayan da ake yin sanyawa a su ƙara na ko to ai kuma abun tambaya alkitance alkitance amfani da wannan kayan yana cutar da bafishin wannan kayan haka wannan kurori da ake amfani da shi na aminar da abu lokacin ne na shi bai yi ba yana illata akwai rashin lafiyar da ke sabbabawa da masu amfani da wannan abu kuma kaga kai ba ya ba a cutar da kai to dan da ka cutar da wasu bayan Allah kuma yasa ba za a haƙura ba ai kuma akwai dabaru na dibaru na na abin nan na noma hanyoyi da ake bi na noma wanda zai taimaka wa manomi da yayi ya ci moriyar amfanin nomansa ba tare da ya bi hanyar da zai cutar da mutane ba ku kusa abin da muke da shi yanzu shine mun jarrabtu da a ci maza a ganin a ci balbal su yau kake farawa yau kake son a san ka kuma cikin kowane ɓangare haka ne yanzu manomi so yake kawai abin da yake yin wata uku ya kai so yake a cikin wata ɗaya da rabi ya kai kuma ya ci moriyarsa ɗalibi so yake kawai ya fara cin kuɗin gwamnati ba ka bane mu yi mutum yake gudun tele so yake duk gari na kowa daga kafas ɗinki bayi al'umuru bi tadarrush na'am eh eh eh in an fara ɗiba in ya kai da an fara ɗiba babu laifi amma matsalar ya kai inda bai nuna ba sannan kuma shi wanda aka sayar ma da shi ba zai ci amfanin abin ba a wannan lokaci shi ne ake magana a kai saboda musulunci ba da ka sa kuɗinka a kai inda ba su motsi lura musulunci bai yarda ba ka sa kuɗin kai da ba sa tsotsawa ana karantar da mu dubara da kasuwanci su kuɗi juya su ake yi ba a tara kuɗi a ba dan barki waje a ta kuɗi banki juyawa ake yi so ake dala ta dinga jayo dala ko kun fahimta Allah ya dace da ku don haka wannan shine hikimar da ya sanya ba a yarda ba ka rike kuɗin mutum kayan ka sabbi kayan ka ba su kai ba shi zai wahala a rayuwa ya sa kuɗin sa kuma ta jira in abin bai yi ba kaga shi yawa shi asara shi asara mafhum dai to musulunci ya hana musulunci ya ya halatta a cire ka a sai da kaya bayan shinnina ko da wasu ko kayan da sai sun sai suna faruwa to ko da wasu fado ba za a iya tsirar da su a sayar da su idan ko mutum ya saye kaya haka haka ya halitta ka sai da mutum kaya misalin mangoro sai kai da ka zo ka yi cinikin gonan mutum ta mangoro gaba daya amma da sharadin ba za ka cire ba ba zai zama mallakin ka ba sai lokacin da ya gina za a yi wannan sau da kusan lokaci mutanen mu akwai kista yanzu idan misalin gona idan ka zo ka sayi amfanin gona tun bai kai ba to kana ganin yanzu shi wanda ya sai maka da kayan zai tsaya dinga kula da shi da kamata ka rinku ba da Allah eh ba zai kula da shi ba haka ne ko ba ka bane wannan shi yasa saboda amma idan kuka yi da shi cewa a'a to kai sayi gonar ko abun amma da sharadin sai in ya ne nan zaka cire ran naka zai kula da shi da har ya kai ga kudin wannan babu da shi sharadin kenan ba shi ba duk abun da aka kulla akan sharadi ko wannan sharadin yana nan in dai ba sharadi ba akan sabon Allah subhanahu wataala ba المسلمون على شروطهم yasa rada muna kira da wasu shi kai wata tabiya ta amma aka yi mutun ya aure mace tana lakwal ko tana tana aiki ko tana karatu misali tana karatun boko sai ya zo a gida kuma ya ce ba ta ba ta ba za ta da karatu ba sai da zamba ya to ya aka yi auren ce ka'ida ce ka'ida ce idan aka zo auren diyarka kana son ta cigaba da karatun boko eh sai ka ga wanda yazo neman aurenta ai fito abun afili wani ne iyaka tana karatun boko bana ma tana premier ba ta karatun zaci ko ta tura ta fitar za ta BPC to ina son ta ci gaba da karatu kuma na tambaye ka da ra'ayi ta da kokarin da karatun ka yarda ka amince a gidanka ci gaba da karatun boko eh na yarda to sai ai auren duk duniya baka saka da ka akan wannan karatu baka baka saba saboda sharadi ne ake sharadi ne ake duk da za a ji ba za ka rasa ba kuma kai kace ka yarda to a'a ni ban yarda ba shi sai kama gaban ka in ya ga in ya ba ka haka akan baka yarda ba in kace ba za a ba ai da mun baka yarda ba idan kuma aka bar abun mubhami ba ai maganar ba ba ai magana ba tana boko amma ba a zo kadiyar ba ta tauna ba a kai to kai ka da kai kike da zabi in ka ga dama ka ci gaba da ka ci gaba da karatun kai in kuma ka ga dama ta zauna gida kace misal irin wannan ne wata wani abu da yake ta faruwa mutum amana da iyaye suke yi na aurar da yara masu musul jinni sai ga uba ya san iska da matsala ta aljannu uwa ta san da tana da matsala ta aljannu sai mutum ya zo tambayar aurenta kuma sai a tashi masa bayani to ba wa za a yi wa bayani ba masa bayani ba ai ku zaman shi da zaman ku da ita ya kare shi ne zai zo na da ita kaga ashe akwai buƙatar ya san halin da take ciki na wannan rashin lafiyar in ya amince ya ga dama ya ji yana iyawa sai ya yi in ya ce kuma shi ke nan sai a rabu amma duk uban da ya ɗauki iyarsa ya bai wa mutum aure kuma ya tabbatar ya san tana da matsala ta masu jini ya bai wa uba ya bai wa mijin ya aura daga baya bayan an yi biki ta ga ya gano da wannan kada Allah ka ci amana bambaci karatu in aka yi sharadi akan abu to abin ya kawo shi kenan an tabbatar da shi ina fata mun fahimta jama'a mun gane wannan daga ababe a dinga sanya sharuɗa cikin abubuwa abu a dinga tsayyada abu a dinga barin su mutlaka haka a dinga tsayyada abu wanda shi zai taimakawa zai sauwaka ma alƙalai alƙalai saukin al'amari wajen shari'a wannan ya yana da kusa da misali mutum ya tafi bida zai zai bida to shar sai kuma shar da batarsa to wance ni kin ga al'amarin kasuwanci kasan nan gaskiya mun tayi Allah bai sa aka dace ba ina son da dama zan tafi zan je Abuja ko zan je Dubi ko Gabon tsawon shekara ɗaya zaki ya haƙura haka gaskiyawa ne ban iya haƙuri tsawon shekara ɗaya misali to iya wata nake iya haƙura to na maka in nayi ƙoƙari wata takwas kun fahimta to idan aka yi watan nan takwas wajibi ne ka kuma ka dawo gida saboda sharri da kuke da ita amma kawai ka bar shi ki bar bijin ya tai haka saka babu sharri kuskure ne wannan shi sai sai in ka ya tafi babu sharri to idan kuma shawar ta matsa mata to za ta nemi da ya dawo ne in ya ki dawo sai ta fi arshi gida alƙali kace ai masa magana da ya dawo alƙali ya kira sa ya ce ya ba su wanda wata uku ya dawo misali Allah a ba su wata uku nan da wata uku ya dawo idan wata uku suka yi bai zo ba sai ka ƙara komawa sai a kira su a basa wata ɗaya misali idan watan ɗayan ya cika bai dawo ba sai a ba su sati biyu idan satin biyu suka cika bai dawo ba to an ɗora wa alƙalin haƙƙin sake ta zai ba ta takarda ne saboda kar ta abka cikin musiba tunda ba ta iya haƙurarwa ko to sai sai alƙali ya sake ta to da ana biyar wannan ka'idodin a rayuwa na rashin karka cutar kada a cutar da kai to da kowa ya zauna lafiya haka na faɗa da ko da za a bi ka'ida ta a zauna lafiya ta ta karka cuta kuma karka yi da a cuce ka to da kowa ya zauna lafiya amma yanzu na'am eh iddat za ta wata uku za ta jini guda uku ne za ta jini guda uku kuma yanzu kadiyar da ake ta fama da shi shine abin da ake taimaka ma alƙalai shine sai kaga mutum ya tafi resort bida kuma sai ya shekara bayan shekara kuma su ma su samu ciki haka ne wannan abu ya yawaita ya yi yawa balma wasu wurare da cikin garuruwa nan cikin jihar Tawa sai ga an sa mata an sa wa matar tara an sa ma wanda ya mata ciki tara wannan kuskure ne a shari'a tarar me za a sa mata laihin waye laihin ba mijin ne ba a kayyade abubuwan ba kuma su mata ba su san shari'a ba sai a kayyade wani gaskiya ba ni ban iya haƙura ba fa iya haƙura shekara ki amma cin amana ne ka tashi ka tafi bibi kai shekara uku kamar ke mutane kan fada Allah ko cin amana eh har wala a irin wannan ko arba arba aure shi ne alfin shekara boko kamar irin mutane da auren ka kace amana ta wallahi jama'a tsakanin ku da Allah ba cin amana anan wannan cin amana ne bas ai an taba an taba yar wannan kadiyar wani wanda ya tafi yanzu da ya bida da ya dawo mata su kai nafila ta gode wa Allah aka zauna ta dauko mai Qur'ani ta alfa ta faɗi adadin shekarun da yayi tace wallahi tallahi billahi alazim tun da ka tafi ba wani dalil da ya sani a kiyamaci cewa ni ina son sai ba ka rance da Qur'ani da Qur'ani nan gaba mu ka san cewa yi Allah ka san cewa yi ka san cewa yi kaga wannan akwai matsala tsakanin fa da Allah akwai akwai matsala wani kuma zai ce da mata ce wani zai ce da mata shi wata misali ko saboda irin Abuja sai mutum da ya ce da matarsa guda ta shekara ɗaya biyu ko wannan tana nan kuskure ne tana cin amanar wannan baiwar Allah ne zaka almuslimuna ala shuru'ihim kullum musulmi akan sharuɗin su in dai ba sharti bane na sabon Allah subhanahu wa ta'ala ina fata mun fahimci wannan tafiyar ko haka ya kamata a dinga shan sanya sharuɗa saboda sauke wa alƙalai wasu ababe to magana da muka yi ɗazu cewa wanda ya tafi bibi ko abuja shekara ɗaya bayan shekara ɗaya sai mata suka samu ciki kuma shi shina can ka san da mata wasu bai mata ciki ba ne ko to to yanzu ya ƙadiyar ta kita su ya ne ƙadiyar a shari'a tun da akwai aurensa a kanta akwai aurensa a kan ta ɗanshi ne ɗanshi ne a ɗan waye ce annabi cewa alwala da milki rashi ɗa na gado ne wa yake da halittin ya kwanta da ita saman gado kaka dan namiji ne daura ya taba yi wata shari'a ta irin makamanciyar wannan tana bambanci da wannan kadan mutum ne suka yi rikici da matarsa sai ya sake ta ta je gidansu bata ida idda ba tana cikin idda bata ida ba sai ya ce ya dawo da ita ya nemo ta sai babanta ya ce ba ta komawa mahaifin ya hana ta koma kaga ba haƙƙinsa bane ko duk duniya ba wanda ya isa idan miki yace ya medo marisa sai ce ba za ta dawo ba shi kuma ya bar magana ko tunda baban ya ce ba za ta dawo sai shiga sha'aninsa can bayan wani lokaci an zuci tsawon lokaci sai uban ya bayariyar arme kun baita yanzu bayan wani lokaci bayan an yi auren da jimawa da watanni sai mijin ya ji la- ya ji wani wa'azi cewa duk wanda ya saki matarsa to babu wani in ya mero ta babu wanda ya sai ce bai mero ta ba ya ce ba ni wanda na sake ta wani na mero ta kuma uban ya ce bai dawowa sai je wajen fatse kawai sai kai ƙara da aka je sai aka ce to a je wajen daurawa a yi shari'a sai ce to a kirawo mijin na bari mijin matar shi wanda ka ƙarar ya ce ya kirayo mahaifinsa da mahaifiyar yariyarsa yariyar da wanda ya aure ta duka aka zuwa ta zauna saki nawa kai mata saki daya haka kenan akwai kome tsakanin su ko to yaushe ka fita mai da ita lokacin da ciyar da kaza bata yi da idda ba waye shaidu ga shaidu aka bayar sai babanta an yi haka yace kware da gaske kuma sai ka aura mata wani aka tike yace aure nabi da aka yi a iska aka yi shi ba aure bane nikahul fasid ne yanzu misalin sai mutum ya gama ta sai ya ce kawai su kawai ya aure ki kun baita wannan auren na biyu da aka yi yi ba kwata-kwata ba aure ba ne matar wancan ne na bayan aka shari'a ta karanta kuma an zartar da haka za a shi ce ranka daɗe ba yana da ciki na wanga mijin na aka aura min da baya ce ɗan na wancan mijin ne ba na wanga ba ne kun fahimta saboda kare mutuncin mace saboda a kare mutuncin ta ina ba ta kun fahimta kuma wallahi yanzu ko dole sai an dinga kaka ta ni al'amarin duniyar yana bani mamaki alhamishi kin nan shekaran jiya nan ake min tambaya nan cikin nijar ba a yamai mace ce wai take zaune da mijinta kuma har ta haihu guda hudu ba da mijin ba ta haihu ɗaya ta haihu biyu ta haihu uku ta haihu hudu kuma ka duka iyan ba na mijin ta ta tabbatar ta sani wallahi ba na mijin ta bane nawa ya nace nawa aka ce na tsohon saurayi da nace gari gari ga dan iska wallahi ai auren kiyayya aka yi musu wannan al'amarin naku ne ku je gida alƙaji ko ni dai wannan ba a je gida alƙaji kawai a je gida alƙaji ko ma da zaluba malam yasa kuskure ne mutum ya aure mata da ba ta son shi tana son kama aka ƙara salamu aka ƙara salamu da ba ta son tambaya da Allah an yi auren soyayya kana so tana so ya an ƙara sa balantana kuma ba ta son Allah ya rufa mana asiri Allah ya rufa mana asiri malik ya cewa al-babu al-khamis an-nahyu an bai'i mudha mudhabalati وبيان اختلاف العلماء في معناه مالتي بابي نابير بابي wanda yazo yi bayanin muzabala da kuma sabanin malamai gaban akanta niye muzabala al muzabala shine mutun ya seda a abu a jinsin albisali da bino ka seda da bino danye a baka da bino busashe kusan a ka'ida da biro busashe bai kai darajar da biro ɗanye ba haka ne da biro ɗanye mai ɗanye ya fi da biro busashe amfani a jikin mutum kuma ya fi shi lafiya da kuɗi auren sayarwa to mu zabana shi ne ka ba da busasshen da biro sai a baka a baka abin nan a baka ɗanye kuma farashi ɗaya kaga akwai ƙwaruwa a ba haka bane an ƙwarar musulunci bai su ta ƙwari kowa kuma ba su a ƙwari to shi ne muzabana mali ce ana abdullah bin mas'ud radiyallahu an abdullah bin umar radiyallahu an anhuma hadisi na 257 daga abdullah dan umar dan Allah ya kara masa yarda qala yace نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذابنة منزل الله صلى الله عليه وسلم يا هنا akan cinikayyar muzabana ka bada abu mai danyi mai busasshe a baka danyanye ko danyanye a baka busasshe yace wahiya kaga yanzu malam zai shabi ko yace wahiya an yabi a samara haifihi in kana nakalan bi kamarin kaila shine mutun ya saida ƴaƴan gonarsa misali in har abun dabino ne mai danyi ya bada shi a bada dabino busasshe shine muzabana wa in kana karaman an yabi'ahu bi zabibin in kuma inab ne ke zaman kansa daga cikin inji malamai abin da suka ce sabanin da aka samu indai ayi da muke bayani ne to Imam Shafi alaihi rahmatullah ya sanya shi kamar cikin babin al-bai'ul majhul kasuwancin abin da ba a sani ba kamar wani nau'i ne na kasuwancin abin da ba a sani ba saboda ba a yi amfani da kima ba shi kuma a kullum wajen kasuwanci to ba a wasa da kima bai a yanzu baka sai da kaya ba san kima su ba sai ka sai damin abu sai ce to wani nawa zan ba sai ce a'a dai ta hide ba da hide nawa zan bayar shi ne magana kun bai ta shi yasa wallahi ko ƴan kasuwanmu ya kamata su koma su koma kasa su koyi karatun kasuwanci akwai kurakurai da dama da muke a cikin kasuwanci kuma in mutum bai kiyaye ba sai aka shi kiyama kuma da sa da zubi mai girma gaban Allah shi yake mana حديث باب نشد النهي عن بيع المخاربة مخابرة والمحاقلة والمذابنة باب wanda zai karantar da mu akan al-muhaqala muhaqala shine a sayar da alkama cikin cikin abun nan kinta kuma na sunan shi cikin zangar ne ta ai alkama zangar ne ya ce gina dako to sai an buke ta ake sayarwa قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم المخابرة النبي الله يا هنا مخابرة المخابرة شيء متين يا متين يا kasuwancin harka ta ƙasa mai al'adun layyina mutum ya miƙe ƙasa mai ɗanyi mai kyawo a wajen noma ta dalilin in aka in aka yi noma sai a bashi wani abu daga cikin amfanin gonar mun baita kai gona ce gare ki sai ka bada sai cewa to in aka yi da to kai kuma ga naka kashi kuɗi za a baka amma a baka wannan abincin to bai kamata ba kamar kai ne ma wahala kun fahimta masha Allah sai ke cewa wal muzabana muzabana ai kun gashi ko shi da ka bada dabino da yanyi a baka kusashe sai cewa an bai in zamarta hatta ya ku salahiha salahuha sannan kuma mutun ya ya sai da ƴaƴan itace sai in sun nina wa alla tuba'a illa bid dinari wa dirham illa al araya kuma ba za a sayar da su ba sai da dirham da dinari
wani sati ya kawo mata ya amsa da cewa ai dan da muka ce cikin cikin a wasu cikin wujud ba da da ya ka sau da riwace ta san haramun ne riwace ta haramun ba da da wani shi da sai ka sa kuɗin da ka sayo sai ka sayar mata amma da kuɗin da ka so ka ci riba ba ka ci riba ba ka ci riba Allah ya yarda na'am amma bai ci yake a haka masu albasa eh muna noman albasa haka sai abokin aikin ga kudin su katse mishi haka eh sai ce kaɗan ba shi kudi ya rage aikinsa eh amma sai ku da wajiya a kan albasa zai baka nawa zai baka yi magana a kan zai baka su a kan misali shika biyar biyar ko kuna albasa eh biyar hukuncin wani
da babu sun tashi su kuɗi sai ya ga da abin